الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وعدل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون لقائك ولك الحمد حمدا لا أدر لقائله إلا رضاك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين zamu ci gaba da karatunmu na wannan littafin ashifa wanda wannan shine karatu na biyu ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa wanda karatun da ya gabata mun yi bayani manufan da malam ya littafin nan shine dawo da kwakwalan al'umman musulmi da dawo ga hankalinsu zuwa ga sanin martaban janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malam yayi fasali na farko inda yake magana a cikin sana'ullahi ta'ala alaihi wa izharu azimi qadrihi ladai inda Allah subhanahu wataala da kansa yake yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake bayyana girman darajar annabin aurensa sana'u yabo ne mai yabon shine Allah wanda za a yaban shine sayyidina rasulullah to ya kamata mai hankali ya kalli masdarin da inda yaban ke fitowa sannan sai ya kalli wa ake yabo wannan yana nuna mana kulawar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karatun mu da ya gabata mana ya kawo aya wanda ubangiji yake gaya mana qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba duk irin wannan ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa duniya gaba daya ba wai iya al'ummar musulmi ba, a'a, inna zamana ƙadista daraka hay'ajihi yau makalak Allah samawati wal art. Allah yana faɗa mana cewa duniya akalanta ya juyo daidai yadda Allah yake bukatun ta kasance. Hakan bai faru ba sai da zuwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Akwai hadisi na Musulun, wanda annabi ke cewa inna Allah ta'ala nazara ila ahlil ardi فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من بني إسرائيل الله ya kalli halitta gabaki daya ya same su a wani yanayi da suka cancanci Allah ya fushi da su ya zarge su sai wasu ɗaiɗaiku a cikin bani Isra'il da Allah ya so ya ɗauke wannan kallon na maƙatu akan wannan al'umman sai gashi Allah subhanahu wata'ala kunci a duniya gaba ɗaya sai gashi Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umman dai sai muka ji an ce kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas ashe kenan dalilin darajan lamma da Allah da'ina li qa'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami darajan al'umma gaba ɗaya yana da alaka da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu tashi aya na gaba inda malam yake cewa Allah subhanahu wataala yana bayani a cikin alqur'ani ya ce laqad من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم idan Allah zai faɗi magana baya bukatar ya rantsuwa amma sha'anin ɗan adam duk wanda za ka yi magana da shi lil mukhadabi salasu halat wanda ake magana da shi ya da ɗayan hali guda uku إما أن يكون خالي الذهن من الحكم وإما أن يكون سائلا متردد سائلا مترددا wa imma an yakuna munkira duk wanda za a yi magana da shi to ɗayan ukun nan ne ko ya kasance labarin nan bai san shi ba ko kuma a'a yana kokonto akan abin haka ne ko ba haka bane baliban an yasila ila al-yaqin wa imma an yakuna munkir ko ya zama a'a shi bai yarda da wannan abun ba to a ka'idar larabci ɗayan ukun nan kowanne akwai salon yanda ake masa magana to amma akwai wani karatun da suke kiransa a balaga khurujul khabar am muqtada zahir a juya mas'alan fi ay inzalu ghayril munkir kal munkir wanda ba musun abin nan yake yi ba amma a mai da shi kamar yana inkarin abun ne me dalili ana son hankalinsa ya taru ya ji abin da Allah zai faɗa Allah ce laqad lamun nan lamu qasmin ne ga qad harfu tahqiqin ne sannan ga sami ga kuma manna fi'ili madi a ka'idan harshen larabci idan qad ta shiga fi'ili madi to tufidu tahqiq lallai abin da zai biyo bayan qad din nan tabbas abin haka yake ko ya kasance qurbu qu'il fi'il to sai Allah ya kawo mana lami da kuma ƙat. Allah ya ce, Wallahi tabbas, Allah yake wannan magana, Wallahi tabbas mannallahu alal muminina haƙiƙa Ubangiji yawan muminai babban alkhairi shi ne manna. sai aka tsaya a nan mannallahu alal muminina wannan ibhami ne ba mu san wani irin alkhairi ne ba wata irin baiwa ce ba sai Allah yake bayin da kansa yace iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim babban baiwar da Allah ya yi babban alkhairin da yawa bayinsa babban ni'iman da yawa halitta gaba ɗayanta aiko sayyiduna rasulullahi iz ba'atha fihim rasulan babu wani alkhairi babu wata baiwa ba wata ni'ima ai ubangiji ya faɗi ni'imu da yawa a ƙarshe sai ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai ya faɗe su amma da yazo wajen manzon Allah sai ya nakarta zan yi girma abin da kadan manallahu alal mu'minina sai ce izbasa fihim da ce izbasa fihim ar-rasula ba a'a idan yace ar-rasul kamar annabin sananne ne a'a rasulan shi kanshi na kiran nan tufidu ta'zim ne rasulan wani irin babban manzo rasulan yayin da Allah ya kuma su da babban manzo mai girman daraja a wurin Allah subhanahu wataala rasulan sai Allah ce gaya mana rasul din nan minan fusihim ƙarin daraja kuma manzan bai zo a jinsin mala'iku ba a'a bai zo a wani jinsi na aljanu ba saboda Allah yana son ya karrama ɗan adam sai ya aiko manzon Allah a jinsin ɗan adam iz ba ta fihim rasulan min anfusihim a cikin su a cikin wato mu'minan Allah ya samar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar a ayan nan ubangiji ne mana ishara manna Allahu alal mu'minina bi sifa amma mu'mine ga baki ɗayan su me ni'iman iz ba'asa fihim yayin da ya aiko a cikin su suwa kenan mu'minai rasulan wani babban manzo sanan mi nan fusihim tabidiyya shi su mu'minan annabin a cikin a cikin su yake wannan aya tana nuni dalala tsabi'a ala anna abawai rasulillahi minal mu'minin rasulan min anfusihim tunda ka kalli inda shi ya fito sallallahu alaihi wasallama lam yadhilillahu yanquluni min al-aslabi at-tayyiba ila arhamin tahira musaffan muhazzaban lam yaltaqi abawaya ala safahin qatt inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaltaki abawaya rasulan min anfusihim wannan dalilin da ya zama min anfusihim shine ake cewa innama ana basharun mislukum yuha ilayya aini suran jikin halittansa basharun mislukum suran jikinsa hannu biyu yake da shi ido guda biyu baki guda ɗaya kafan hanci guda biyu kunni guda biyu wannan shine mai basharan din suran wannan amma wannan ni'ima har tashin kiyama ba za a biya sadakinta ba wani malami yana cewa law kharra kullul khalqi min miladihim wa ila alqiyamati sujjadan lil bari shukran lahu an laylatin abdal lahum badran nubuwati kamilal anwari lam yablughu shukral aqalli li rahmatin amma jami'al khalqi wal awqani da duk halitta za su taru su sa goshinsu a ƙasa da nufin godiya wa Allah akan samuwan sayyiduna rasulullahi mu gode ma Allah mace yau muna son mu gode wa Allah bisa wannan ni'ima tun daga haifuwar mu har tashin alkiyama mala ce ba za a iya ba da kankanin kankanin godiyar wannan ni'iman ba saboda girman kullul balagati ayyun fi manaqibihi إذا تجبرت والتقليل تكسير لو أجمع الخلق أن يحسوا محاسنه آيتهم جملة منها وتفسير da za a tara duk duniya gaba ɗaya duk fasaha mai fasaha takan zama ayyun rashin fasaha in dai magana akan manzon Allah za a yi sallallahu alaihi wasallam laqad manna Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim haqiqa Allah ya wa mu'mine babban alkhairi na gaske ne babban alkhairin yayin da ya aiko wannan babban manzon sannan a cikin ‘yan adam ta sharifan lahum. Wafil ayatin ukura a cikin wata ayan kuma ba a safilin miyina rasulan minhum. Allah ya yi wata babban ni'ima shine an aiko ma ummiyin, ummiyina su ne al'ummar da ba su taɓa samun annabi ba. ana cewa ummiyi shine wanda bai iya rubutu bai karatu ba a'a ummiyawa sune al'umman da tun da suke rayuwa ba su taba samun annabi ba saboda litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun wayannan mutanen tun daga su kansu har iyayensu ba su san annabta ba san annabi ba saboda ka ummiyin ne yanda uwansu ta haife su haka suke nasaba ila al-um sai ta ummi to a ce baya rubutu baya karatu ɗaya daga cikin me ɗaya daga cikin ma'anan ummi ne amma babban ma'anan shine me wanda ba a aiko musu annabi ba sannan kuma ka rubuta ka karanta ai lura ne dan kana bukatan ka haddace amma shi manzo Allah Allah ya masa ala tu harrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana ko bude baki ya maimaita Allah ce baya bukatar ne ya tsaya kawai ya saurara saboda girman manzon Allah a gurin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qawluhu ta'ala kama arsalna fiikum rasulan minkum ku tuna da wata babban ni'ima in ji Allah da ne muku ya ku mu'minai shine aiko babban manzo fikum a cikinku na aiko shi kuma minkum kaga dai tana ta dawowa minkum daga cikinku ba quraishe ne bani hashim ne ashrafu qabilatin fil ard ala al-idlaq shine quraisha me dalili ne kauni rasulillahi fihim dalilin darajar quraishawa shine manzon Allah a cikin su yake dalilin martaban bani hashim gaba daya kasancewar manzon Allah hashimiyyin ne shi ne dalilin darajar kamar yadda kake ganin Allah subhanahu wataala lokacin da manzo Allah ya bar maka kowa Madina Allah ce la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillum bi hadzal balad Allah ce yayi rantsuwa da wannan garin uqsimu wasu sun ce ladin za'ida ne uqsimu bi hadzal balad na rantse da wannan gari da gari Allah ke rantsuwa kamar an tambayi ubangiji menene dalilin rantsuwanka sai ce a wa anta shillun bi hazal dan ga kanan a garin wato garin ya cancanci a rantse da shi rantsuwa daga Allah li kauni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin garin wa anta hillun bi hadal balad ka kalli inaya ta Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan inda ya juya to nan kulawar Allah take subhanahu wata'ala to wannan ayoyin nan guda uku suna bayani a filin da bai bukatan wani ta'awili suna nuna mana ni'imar da Allah ya wa mu'minai kuma Allah yake kaurara ni'imar yake kammama ta ita ce samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى من أنفسكم قال نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائه من لدن آدم سفاح كلها نكاح da Allah ke cewa minan fusikum a cikinku nan sayyiduna Ali Allah ya kara masa dana cewa nasab danganansa shi ne danganan da kuka sani ne wasu hira sai wanda annabi salasalama ya aura a wurinsu ko ya aurar musu duk wanda ya haɗa nasabarsa da manzan Allah ya zama ashrafun nasi a cikin mutane sayyiduna usman Allah ya ƙara masa yadda sun me zunurai me dalili zunnurai ne aka kira shi dalilin zunnurai saboda ya aure ƴaƴan manzo Allah guda biyu ashe mafhumin wannan title na sayyidina Usman ƴaƴan manzon Allah nan kilahu nur haske ne to yaya akai suka zamo haske su ƴaƴan annabin likauni rasulillahi nura saboda manzon Allah haske ne kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin idan ka ce ba manzan Allah ba ne to limaza su mai usmanu zunurai don me aka tashi da zunurai saboda ya aure ‘ya'yan manzan Allah guda biyu sannan ina son in yi mana bayani sai ya tuna mai muna lokacin da ta rasu aka ce wa ibnu abbasin sai tuna mai muna ta rasu mai muna matar manzan Allah ce amma yana jin wannan maganan kharra sajidan sai sujjada aka ce ah ibnu abbas muna gaya ma cewa iyalin annabi ta rasu kai sujada ta ce a umirna an nasjuda idza ra'ayna aya ai mu an ilmantar da mu addinin mu idan mun ga wata aya ta Allah ta bayyana mu sujada sai ce ayu ayatin a'zam min zahabi ba'd azwaji rasulillah wata aya ce ta kai girman a ce ɗaya daga cikin iyalan annabi ta rasu ai aya ce ta Allah ibnu abbas yana kallon babarin annabi duniya ba a'a barin iyalinsa duniya kaɗai aya ce ta Allah. Sannan lokacin da aka ɗauki gawanta sai ke cewa al'umma, La tu zalziluha wa la tu za'azi'uha, ku tafi cikin ladabi da natsuwa, kada ku riƙa motsa anna'ashinta gadon gawanta, kar ku riƙa yin gaggawa wurin tafiyanta, gawa ce ba, dalili, innaha zaujatu rasulillah. Saboda matar annabi ce. a addininmu an koyar da mu ladabi har ga abin da ke dangantaka da manzo Allah lauka na mayyita ko da baya rayu ibnu abbas ba habru hadhihi al-umma yake ilmantar da al'umma ladabi akan iyalin annabi bayan ta rasu ina ga idan tana rayu kuma to ina ga in shi annabin ne sallallahu alaihi wasallama to sai na lalle mana bayanin cewa min anfusikum illan nasaban wa sihran wa hasaba da kuma wurin daraja hasabu ba ai kamar dangane irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa fi aba'i min ladun adama safa tun daga annabi adam alaihi salam har ya zuwa bayanan manzon Allah ba a taba samun wani zama wanda ba na aure ba shine safa takhayyal shekara dubu nawa akai amma tun daga annabi adam Allah yake bibiyan nasabar annabi yana ba ta kariya idan dai har za ka ɗauko sirri na manzan Allah a bayanka ko a mahaifarki to Allah sai ya ƙaddara ku yi aure a wannan lokacin bai yadda a haɗu ta hanya ba daidai ba saboda me shefazan dan kariya ga me nasabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke tabbatar maka masudin bi hifzillahi fi kulli halatin wa fi hali iladin wa fi hali nash'atin na cikin kariya ta Allah shi ne ma'anan allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidina duk wanda zai dauko nasaba ta manzon Allah sai ya kasance daga cikin mafi alkhairin al'umma a lokacinsa saboda yana dauke da babban sirri na Allah shine sayyidina rasulullah domin lokacin da aka samu cikinsa ai a maka an ji ana cewa inna sirral makaruna qad istaqarra laylata fi sulbi amina fi rahimi amina fahani allaha fahani allaha ran da aka samu cikin manzon Allah duk maka kowa sai da yaji ana cewa wannan sirrin na Allah taskatacce yau yayi transfer zuwa ga mahaifan Amina hani allaha hani allaha ana mata murna ta ɗauki cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayan malaman sira da dama sun kawo wannan hikaya to ka duba ka duba yanda ake nuna wa duniya samun cikin sa sallallahu alaihi wasallam idan kaga laysa bi aba'i laysa bin aba'i safahun billadun adam kulluha nikah dukan su iyayen manzan Allah aure ne ingantacce qala ibn al-kalbi alkalbi yana cewa katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam 500 um nayi bibiya na bi kokkofi ina lissafa iyayen annabi ma'ana uwa kaka kakar uwa kakar kaka ina tafin su ina rubutawa sai da na rubuto 500 500 duk 500 amma wajadtu fihinna safahan ban taba samun wanda suka yi zaman da ba daidai ba ɗari biyar aka lissafa ana bibiya amma ba a taɓa samun safah ba shi ne zamantake wanda ba na aure ba wala shay'an mimma kana alayhi jahiliya sannan ba a taɓa samun su suna aikata wani abu ba wanda ake aikatawa zamanin jahiliya al-hafiz ibnu kasir ya kawo cikin littafinsa al-bidaya wan nihaya Shamsuddin Dimashqi da aka cikin littafin sa suna Mawlid Sali wannan hikayen da a cikin littafin Ad-Durrul Munazzam da Mawahibul Ladunniya na Al-Astalani Sayyiduna Abdullah mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so in ƙara bayanin wannan nukuban ne lokacin da yake matashin sa yana matashin sa shab ab'ab yana cikin samartakansa bai yi aure ba sai alkasamiya wata mata ce sai ta ganshi gashi matashi gashi kyakkyawa ga haiba ga haske a fuskarsa matar da ake nemanta a zamanin jahiliya a yi magana da ita don kyanta da darajarta amma ba ta sauran mutane amma sai ta tari sai abdullahi take ce masa a alayya laka mislu ma fudita bihi minan na'am ta ce na baka dama don Allah ka zo ka kusance ni zan baka raƙumi ɗari ba shi zai bata ba ita za ta ba shi raƙumi ɗarin idan ya kusance ta me faɗa mata sai ya kalle ta sai ce ammal haramu fal mamatu dunahu wal hillu ma hallafa astabinuhu wal hurru yahmi irdahu wa dinahu fa kayfa bil amr alladhi tabginahu ya ce ai abin da yake nema ai haramun ne ni ko da in aikata haramun gara in mutu amma haramu falmamatu dunahu in ji sayyidina abdullahi a nuna maka girman nasabar manzon Allah domin wa izal bidayatu ukimat arkanuha kana nihayatuha bina'an marsafa amma idza wahana al-asasu fama tara fil awdi illa wahiyan aw abafa duk gini in za a yi shi in dai ingantacce ne ta yi foundation tukuna a ƙasa a sa rodi a sa concrete don ana son a yi gini ingantacce ina hika akan ginin da za a yi za a samar da sayyiduna rasulullah saboda Allah ne zai ta wallin abun da kansa to anan alkalbi yake cewa ya lissafa kakanni ɗari biyar na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma bai samu wani aibi ko ɗaya a cikinsu ba aibi ko wani abun suka ko wani bakin hali ko rashin gaskiya kai sayyiduna hashim da za a gina ka'aba ma lokacin da za a aikin haji za a gina ka'aba ya tara qurayshawa yace musu ɗakin nan na Allah ne bayin Allah su zo ibada akrimu wufudar rahman ku mutunta su abinda nake so falyakhruju kullum minna min khalis malihi kowannen mu ya ciro kuɗinsa tsantsan halal ya zuba domin a sake gina ɗakin Ka'aba duk wanda ya san a cikin dukiyarsa akwai ta'amuli da riba ko wata ta san ta yi lalata an bata kuɗi to ban yadda a sa wannan kuɗin ba a cikin gina ɗakin Allah kakan manzan Allah ke faɗin wannan magana ashe kenan tun kafin zuwan manzan Allah su auren kakannin sama riba su haramun ne auren su dukiyar riba ƙazanta ne auren su sannan lalata a ba mutum kuɗi ƙazaman sana'a ce kuɗin mara kyau ne auren su da haka ba su yarda a sa wannan kuɗin wajen karrama bakin Allah ba wannan ba kakan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake wannan maganan babu annabi ba qur'ani ba sunna ba a hakan gaba daya amma yake yakan kar a sa dukiyar haram cikin aikin Allah to ashe lallai dole ka tabbata ashibl min al-asad ruwa baya tsami banza lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sa shine mafi tsaftan asali a duniya itlaqan ba kamar sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين ابن عباس الله يقرا masa yarda yanayi mana fashin baki da bayani a fadin Allah ta'ala وتقلبك في الساجدين ابن عباس yana cewa qala min nabiyyin ila nabiyyin hatta akhrajtuka nabiyya ina daukar nasabanka daga tsatson annabi in cire ta in sa tsatson annabi zuwa ga salihin bawa hatta akhrajtuka nabiyya har lokacin da na fitar da kai a alamul ajsadi kana nabiyya kamar yana maganan cewa wato min qabliha ibta fi zilalin wa fi mustawda'in haythu yuksafu alwaraqu thumma habatta albilada la basharun anta ولا مضغة ولا ألق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق حركة تنقل من صالب إلى رهن إذا مضى عالم بدا طبق من صالب إلى رهن هكا الله كي شراكا يصبر منزن الله يزعب نقرتشن أبا يزعب نقرتشن أبا في أساس يصبر منزن الله fitna amina alaiha salam ta ba duniya bashin da ba za mu iya binta ba har abada shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun mamaki da za ta bar duniya ma sai ta cewa take cewa inni mayyita zan mutu amma wa inna zikri baqin ila yawmil qiyamah ni zan rasu amma sunana yana nan ba za a ci amantawa da ni ba har tashin duniya ai ina jin babban bawan Allah salihi ne zai ba duniya ba shi alaman cewa zaka mutu ko innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu sai da istiqama tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sai wanda yake matsayin istiqama ne idan zai mutu zai iya sanin zai ba duniya amma tace inni mayyita وإن ذكري باق إلى يوم القيامة وإن ابني هذا سيكون له شأن عظيم wannan ibaran ta faɗa sanan ta duniya gashi abin da take faɗa kuma gashi muna kallo da Allah ba zai nuna maka wace ce wannan ba alaiha salam sai tuna amina to ko babu komai mutanabbi ma yana faɗa yace walau lam takuni binta akrami walidim la kana abuki dakhmu kaunaki li umma yace ko da ke yake ce uwarsa mama ko da ke ba yar kowa bace to tunda kin haifi kamata kin wuce rai a duniya mutu nabi ba wai ko da mahaifiyarsa ba kowa bace tunda ta iya haifarsa to kaunaki li umma kasancewa kin haife ni to yakfiki ناهيك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت نامن عن الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس يناشوا وقال جعفر بن محمد علم الله تعالى عجز خلقه من طاعته Jafaru Sadiq wannan babban malamin malamin Imamu Malik ne. Imamu Malik ma ɗalibinsa ne. To Ja'far yana cewa Ja'far bin Muhammad yana cewa alima Allahu ajza khalqihi min ta'atihi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da gajiyawan halittansa, mana kasawan bayinsa ba za su iya yi wa Allah ba'a yanda Allah yake so ba. علم الله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك سي الله يسند سو wannan لكي يعلموا انهم لا يبالون ولا ينالون الصفو من خدمته الله يجاوا bayinsa bayani karara dan su tabbatar da cewa ba za su iya kaiwa ainihin matsayi nagartacce ba na safwa na hidimta wa Allah subhanahu wataala fa aqama bainahu wa bainahum makhluqa sai Allah ya samar da wani halitta daban mai daraja mai kima a gurin Allah mai kamala Allah ya samar da makhluqan min jinsihim a jinsin su fi sura amma a suran jiki albasahu min na'atihi sai Allah ya dauko sufofinsa ya sanya wannan annabi shine wannan halittar wato arra'afa war rahma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim Allah shine ar-raufu Allah shine ar-rahim amma ya dauke wannan sunan ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sunayen Allah banda Allahu Allahu ne kaɗai bai wa manzan Allah ba, amma duk sunayen Allah sai dai ba manzan Allah wa yanansu. Dukansu, saboda girman annabi sallallahu Alaihi wasallama aure su. Kai har idan an ma annabi ma abin da bai ji daɗi ba, ba wahayi za a so, ba mala'ika za a yi ko ba shaƙi ba, Allah zai ce, a ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik kai haƙuri irin wannan maganar an gaya ma ɗan uwanka fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum Allah yake ba shi hakuri idan ransa ya bace sallallahu alaihi wasallam sannan Allah yake gaya mana dabi'unsa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz al-qalbi lam faddu min hawlik saboda ubangiji yana son rahmarsa ta mamaye kowa sai Allah ya shiryo manzan Allah da kansa don kowa ya samu wannan babban alkhairi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qaba bainahu wa bainahum makhluqa min jinsihim fi sura albasahu na'tahu ar-ra'fa war-rahma wa akhrajahu ila al-khaliqi safiran sadiqa sai Allah ya aiko ya fitar da wannan halitta ya zama mai safir jakada na Allah amma me sadiqan me tsantsan gaskiya wallazi jaa bisidqi wa saddaqa bihi sunan manzon Allah as-sadiq me gaskiya har Allah ya ce ma'a wa ma yanqiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha a musannaf ibn abi shayba abdullah bin amr bin as ya kasance yana rubuta duk abin da ya ji a bakin manzon Allah sai ƙurasha suka ce masa ya abdullahi taktubu kulla shay sami'tahu min rasulillah wa rasulullah bashar yatakallamu fil qalbi war rida qala fa taraktu likitaba thumma shakawtu dhalika ila rasulillah yace da in naji magana annabi suna rubuta sai suka ce ka daina rubutawa ba manzo Allah yana yin fushi kuma yayi magana yana cikin farin ciki da nishadi yakan yi magana ka daina rubutawa yace kai sai daina rubutawa da abin ya dame ni sai na kai ƙara na ce ya rasulullahi kaji kaji fa abin da nake yi da amma ga abin da ƴan uwa suka ce mini sai manzo Allah yake cewa uktub magana ta ce rubuta wallazi ba'athani bil haqqi ma kharaja minhu illa al haqq annabi ce na rantse da Allah wannan bakin nawa duk abin da ya fito to gaskiya ne ma kharaja minhu illa al haqq da kansa yace duk abin da ya faɗa gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam ashe kenan ya sanya safiran kuma mai sadiqan mai gaskiya a'a ba wai annabin ma ke ba wai annabin kadai ba waɗanda suka zauna da shi ma Allah na kaban shaidan su wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu antum shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wanda suka zauna da manzon Allah ma idan suka bada shaida Allah na kaban shaidan su balantana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته sai Allah ya sanya shi wannan annabi in kai masa biyayya Allah kai wa biyayya idan kai abu yayi daidai da yanda manzon Allah yake so to kai daidai da yanda Allah yake so ya Allah ce man yubi'ir rasula faqad subhanallah Allah bai ce fa ka annahu ba sai ka ce ai kafin tashbihi ce kamar da wani fata wani sai ce faqat duk wanda ya manzon Allah sau da kafa faqat aba Allah Allah yi wa ba'a subhanahu wata'ala ah wannan ayar akwai abin mamaki a hadisin bukhari ko da kiga hadari ya taso ya kamata mu samu gurin tsayawa babar mu kawo wannan hikaya ko da hadisi ne hadisin bukhari ubangiji na faɗa cikin alkur'ani ya ce mana wa akimmul hajja wal umrata lillah idan mutum yayi harama da aikin haji to sai ya karasa wannan aikin hajjin nan idan yayi harama da umra sai ya karasa amma sai ga sahabbai sun yi harama da haji sun zo sun yi tsawafi sun yi sa'ayi sai manzon Allah ya saki ta su warwaro ka ji wannan magana Allah ce wa atimmu in an soma sai an karasa to sun fara ba su karasa ba sai manzo Allah ke ta su tsaya su warware su cire harami sai suka ce ayyul hil sai alhil kulluhu suka ce ya ba akin Allah mun yi harama da kaza ba kamar suna son su ce ba wai suna inkari bane ya ma akin Allah mun yi niyyan haji ne fa kuma ai Allah ce wa atimmul hajja sai manzo Allah ce if'alu ma amartukum bihi ba ni na bada umarni ba kawai ku yi sai suka yi abinda annabi ya umarce su suka yi kuma Allah bai ce dan me ba saboda man yu'ir rasula faqad ata Allah in abin manzon Allah to Allah aka bi sau da gafa saboda haka lalle wajibi ne akan musulmi ya zamo akwai girman manzon Allah a zuciyarsa yaya kake ji idan an kira sunan sayyidina rasulullah wannan shine alaman imani bi zikri rasulillahi yarjahu manhud idan dai bawan Allah bawa ya samu shari'a ta Allah to idan ana maganar manzon Allah zai rika samun nishadi a zuciyarsa to idan babu wannan lallai babu kamala na imanin da ake bukata Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana banna ya ba mu ikon nisantanta haka qadrihi wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin No.